Allah maka izini ka bayar sirrorinmu na ɗariƙan tijjaniya kuma manyan sirrori da ka ji mun faɗa to maka izini sauran abubuwa kuma na addu'o'i da fa'idodi wanda ko Allah ya sa ka leƙa wani littafi ko kai ma Allah ya sanar da kai ko baka gaya mun ba daga baya za ka tana in dai abin lada ne salatin annabi ne addu'o'i ne fa'idodi ne duk abin da ka sani na ilimi wanda za ka amfani al'umma ko da wanda muka sani ko wanda ka tambaya ko wanda muka tambaya ba mun maka izini mun maka ijaza dan addu'o'i da dan fa'idodi kuma to duk wannan aje a yi su a sufa na alkhairi ba wai tarihi muke baku bane mun faɗa ne kuma an muku ilimi an muku ilimi ba sai wata ran ka zo neman izinin ba gurin ka tayi garin ku tafiya za ka yanzu ma an yi Allah ya bada lada Allah ya saka daga kai yadda malamanmu suka yi mana mu ma mun muku Allah ya saka to shine yace ajazani alai cikin abin da ya mana izini wa qaratu ala fiqa da abin da muka karanta a gun mutanen da muke aminta to anu wanda muka amince da su wanda mun dogara da su kaman Abu Ali ibn Sakara as-Sadafi da sauran shehune gaba daya shu yake ni bi qala yace an ba'ana wanda ya bamu labarin abu umaran namari duk lokacin da gajen abu umaran namari ibn abdul barmi ake ne shi yake gida da hafizul magribi shi ma ya haddace hadisi dubu ɗarin kuma an ce magrib a duk afirka ƙasa hamsin ba samu mai haddan hadisi irin sa ba a gama da andalusiya a kewayo a gama da can fas shine maroko inda aka haddace hadisi a gama da senegal a zagaya zuwa murtaniya da tunisia da algeria larabawa ne zalla da a kewaya su zuwa libya zuwa cairo egypt a kewaya zuwa south africa central africa a nan nado a hada da cameroon da ta chadi da gabon da sauran gurare irin su mali su burkina faso su ne masu kokarin hadda a zagayo dai a kewayo a gama da su kwadebuwa su angola da sierra da liberia da benin da togo da ghana da murtaniya sai a zo a hada da morocco da senegal a hada da nigeria da tatari da ethiopia babban birnin su addis ababa sudan ta kudu da ta arewa da tatari babu irinsa mun gama da afirka kasar hamsin na afirka duka in ka kara ne ibn abdul barri shi yasa ke cewa hafizul maghrib a nan dai wanda Allah ya bayi hadda ba za ka taba sanin haka ba sai ka duba littafin sa na al-izkar ibn abdul barri ba dan yana da tsada littafin mu yana da yawa ba da shi za mu fanso muku shi a sa ibn abdul barrin ka gani mu wannan mu waɗanda ka hadisi 500 an masa sharhi da hadisi kusan 40 kuma za a ga yadda yake kana kanci da ilimin hadisi bai gaji ba bayan ya gama wannan ya koma ya attamhidi ya sake shimfiɗa hukunci duk wani hukunci da ake nema addini ya mu da sai da ya kawo shi wannan wanda ya fada da yayi bayani da yawa ta sunansa tamhidi wannan wanda yayi jinjinin malaman hadisi suka sallama suka yi da hafizul maghribin ne ta sunansa istizkar eh an ce nawa ya ce na abu umara baban umar waye sunansa ibn abdul barri dan dan abdul barri ne abu umar ibn abdul barri hafizu ibn abdul barri shi ya mana wannan hadisi Allah ya ba mu albarkacin su kala yace haddathana abu muhammad baban muhammad ya mana hadisi ibn abdul mumin dan abdul mumin shine malamin sa kala yace haddathana abubakar bin dasa abubakar dan dasa ya mana hadisi حدثنا أبو داود السجي سجي شيني أبو داود السجي أنا نسبة إذوا سجستان wani birni ne a can nisan birane na karasana shi ne haka masa hadisi ya ce haddasa na abu walidu shahamu dan abdulmalik albahili a dayalisi ya mana hadisi malamai hadisi sun ce ya yi wa fatima hijira yana 227 allah ya karɓi ransa yace haddasa shuba sunansa ibn hajjaj shuba kenan shi ma yayi wafati ɗari da sittin Allah ya karɓi ransa an mansuri ya ji daga mansuri dan ma'amaru abu attabi as-sulami shi ma malaman hadisi yace yayi wafati ɗari da talatin da Allah ya karɓi ransa an abdullahi ibn yassari ya ji daga abdullahi dan yassari shi ma ya yi wafati 131 daidai su kuma sun ji daga huzaifa shi huzaifatul yamani shine wanda yake rike da sirrin annabi eh in dai kana so ka gane mutum mutumin kirki ne a gurin annabi ko ba na kirki ba gun huzaifatul yamani annabi duk ya gaya masa wane mutumin kirki ne wane ba mutumin kirki ne wane munafiki ne duk ya gaya masa wanda ya taro sirrin annabi to huzaifatul yamani ne yasa dan idan mutum yayi wafati ya mutu in sai da na umar zai wa mutumin sallah a gane mutumin na kirki ne ko ba na kirki ba huzaifa za a kira sai sai na umar ce huzaifa zo Allah ya wani rasuwa zo mu je jana'i zan yi ce a'a to shi ma sai da na umar ba zai je ba ya san ya ji wani abu a gurin annabi amma in dai huzaifa ya je wannan jana'i a shi kenan su sai da na umar za su je in dai wannan bayanan ne na sirru to gaskiya ko su sai da na umar sai sun nemi huzaifa to tun da yanzu Hudayfa ne zai magana bari yanzu ko me ya ji a gurin annabi tun da shi sahibu sirr rasulullahi ne to an ji daga Hudayfa tul yamani an nabi sallallahu alaihi wasallam ya ji a gurin annabi yana cewa لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان zai Hudayfa tul yamani ya ce ya ji annabi yana cewa la yaqulanna ahadukum kada da yanku ya ce ma sha Allah in Allah ya zo kuma in wani ya zo karka ce sai wani dan yanzu ba akwai masu zama da haka yanzu mutum sai gaje yana kwaban wani ya so yanzu zan yi arziki amma Allah ma gaba daya bai kamata ba karka ce sai wani ya so ka ce sai dai in Allah ya so eh wani din da kake ganin sa a fili sila ne sababi ne in Allah ya ga dama sai ya da sababin in ya ga dama a cikin ikonsa babu dalilin ma sai yayi saboda yau an ta ruwa sai a girka hadari yayi wani yayin ko ba hadarin ma sai ai ruwa da aikin Allah ne Allah ya ta ba ka arzikin ya ga dama sai ya sa wani ya zama tsani sai ba ka arzikin ya ga dama sai ya cire wani ma tsakani yayi shine mai yi amma sai ka ce in Allah ya so kuma sai wani ya so a'a in Allah ya so ko bai so ba za a yi amma in Allah ya so sai ya sa wani tsani sai yayi ina fata kun fahimta yawa walakin ba da banza ba ma sha Allah Allah ya so summa sha hulana sai ku kawo da summa wanda zai kawo jinkiri ba da wau ba saboda sannan darajar abin da Allah ya ce ma ta sha'una illa an yi sha Allah qala al hadabi قال لخدابي qala al hadabi malam hadabi ya ga mana ma da cin hadisi ne yi ma amma sunansa ana kiransa da baban Sulaimana yana da ɗa mai suna Sulaimana mutumin birnin Busti ne ana dangana yi zuwa ga kakanninsa shi ne haɗabi ana faɗa yana da ‘ya'yan zaidu ɗan haɗabi shi yasa ake cewa haƙalin haɗabi akwai zaidu ɗan haɗabi ina fata kun fahimta kuma akwai fiye na umaru ɗan haɗabi yau wato nan zaidu ɗan haɗabin ana danganta yi zuwa kana imaman kabir limami ne babba ta faga ala kafali ya samu ilimi a gun kafali da waninsa ya yi wa fati hijira na annabi yana shekara 388 Allah ya karɓi ransa ya yake cewa أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه arshadahum annabi sallallahu alaihi wasallam ya hirya da mutane sallallahu alaihi wasallam ila al'adabi zuwa ga ladabi alwajib mura'atuhu min jihatir rabbi wajibin da zai zama abin kiyayewa ta bangaren ubangiji akwai ladabi tsakanin bawa da Allah akwai ladabi tsakanin bawa da bawa kamar da yau mahaifinsa ladabi shari'a ya yarda da haka a girmama shi don Allah ne ya faɗi haka almajiri ya nuna ladabi ga malamin sai ya girmama shi babu laifi mace ba ta nuna ladabi ga mijinta wannan ladabi ne tsakanin halitta da halitta amma gaba ɗaya mu kuma tattara mu yi wa Allah ladabi to wannan kuma ladabi ne tsakanin bayi da mahalicci kuma mu keɓe ladabin da za mu yi wa annabi daban da na kowa ya wuce ladabin da za mu yi wa iyayenmu labarin da za mu yi wa malaman don sahabai suka ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ba mu izini mu maka sujada ya ce a ai wani baya wani sujada da har Allah zai sa wani yi wani sujada da mace ta yi wa mijinta sujada abin da annabi ya faɗa ke shi ne aka ce to ba mu dama mu tsotsa hannunka kafanka lokacin da aka shiga wani gadila to ka ji yadda aka yi saboda haka babu laifi ladabi wanda amma bai fice daga shari'a ba in za a yi ladabin a yi ladabin da shari'a ya ce a yi ka girmama mutum ka gaida mutum duk babu laifi amma ba da niyan ka yi wa mutum sujada ba kuma kai kaga ana ma ba daidai ba ka hana kai kuma kar ka bari amma abin da Allah baya so a maka tsakaninmu da Allah kuma za mu yi ladabi mu a kiran sunan da rububiya da uluhiya mu girmama shi bauta shi kada za a yi ba sannan kuma kyautatawa da ihsani ayi wa iyaye da yan uwa shari'a ya yarda da wannan to shine annabi yake nuna mana irin ladabi na wajibi wanda za mu kiyaye a bangaren ubangiji za mu yi shi ya annabi ya ce نعم في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه kadimi ya za annabi ya ce a fara gabatar da nufin Allah ka ce ma sha Allah din shine mashiyatul lahi ala mashiyati man siwahu da kuma nufin wani sa sannan ka ce summa sha huna in za ka hada to ka hada da summa ma sha Allah karka ce wa sha fulan a'a summa sha fulan in har za ka yi amma mu ne ma ba mu faɗan haka kurin ma sha Allah kana ومن لم يشاء لم يكن لا يخرج عن مشيئته إلا بتتنازل ولا فتت قادر بل هو على مبدئ على ميد على فعل لما يريد لا رد لحكمه ولا معجب لقضائه ولا محرم لعبد من معصيته إلا بتوفيقه ورحمته ولا قوة له على ذاته إلا بمشيئته وإرادته فليس هو الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحرقوا في أهل مزرعته أو يسكنوها دون إرادة ومشيئته لا أجز عن ذلك وإن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته لم يزل كذلك موصوفا بها مريدا في هذا لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها فوجد في أوقاتها كما أراد في هذا من غير تقديم ولا تأخر بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبديل ولا دبر الأمور لا بترتيب الأفكار ولا تربص الزمن فلذلك لم يقله شأن أي شأن ممن ما شاء الله كل يا kullum Allah ne mai yi ko da wancan ya so ma sai Allah ya yarda zai yi a dunkule kullum kaje la ilaha illallah ba ka gama ba mai yi ya Allah ka gome ya sai wani yayi so wani sila ne da yi ma Allah ya ga dama zai yi ba yi ma za a yi da an haife shi yake yi abinda bayan ya mutu kuma Allah zai fara wani aikin yake yi abinda yana da farko ba yana da ƙarshe ba duk abinda kaga yana da farko yana da ƙarshe kafin a yi ka yana yi bayan an yi ka ma ka tsare yana yi Allah ne mai yi saboda haka duk lokacin da wani kaga ya ma silan arziki addu'a ta alkhairi za ka yi ba wani na gode na gode ka saki baki ba a'a wani ka sanadiyan ka na samu abu kaza to Allah ya saka maka da alkhairi sai ka ce Allah kuma na gode Allah na gode maka wani da ya min kaza ya zama sila ta Allah ka saka maka da alkhairi to kowane abu ka aje shi a mahallinsa shi ne shi a masa addu'a shi da ya zama tsani juzi to kaira wanda ya baka haƙiƙa kuma sai ka gode wa Allah a haƙiƙa ka gode wa Allah shi kuma wanda ya zama tsani a masa addu'a Allah ya ƙara buɗa masa lamarinsa Allah ya masa kyakkyawan sakayya da abin da ya zama tsani ya yi haka ake faɗa ka daina tsayawa godiyan da kana yi wa Allah kana yi wa mutane wana na gode na gode me yayi yana da wani abu na sani ba yi da shi da abin da ka gani na Allah ne kuma Allah bai ba shi ko ba zai yi Allah bai nufi ba zai yi ai ba da mai wani abu ba da nufin Allah ba da ilimin Allah da kulawan Allah da kiyayewan Allah da kudurar da irada ne suka riske yi dole ya sa ko baya so kuma sai yayi kudin ya zama tsani to Allah ya ganar da mu
واختارها بثم التي هي للنسج والتراكي بخلاف الواو التي هي للاشتراك to shi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka zabi a hada wannan mai shi ya tudin bi summan ladifi na ke summan da ya zo a cikin adabi da ake yin sa wa taraki da kawo zinkiri bi kilafil wawu latifil itiraki da waw wanda yake na tare ya za aka ja hada da summa misluhum wa misluhu alhadithu lakar sanan haka ya zo a wani hadisin daban anna qadiban kadaba inda nabi sallallahu alaihi wa sallam
mutane ba da garaje suke ai in ba garaje ba wani mai kuɗi ba ne yake kuɗi ba gurin annabi waye sa annabi yana zaune har ka dinga kuɗi ba ko sallan juma kake yi ka bari ko sallah kake yi ka bari to amma mutane da garaje suke yanzu annabi yana zaune in ba cewa ya kai ba kaga ba makawa sai ka yi a wurin annabi ka yi kuɗi ba dama ya ko za ka yi daidai ba za ka iya ba ko za ka yi daidai sai Allah ya bata maka ya annabi yana gurin wanda annabin ya ce ya yi din ba haka aka yi ba shi ne ma'azudan jabal annabi ya je gudunsa sun gaifa bayan sun gaifa annabi ya ce ma'azudan jabal ya ce Allah ne ya kawo ni gurin ka na zo ne ya karatu ya rasulullah ya karatu kuma Allah ya ce da ake jin karatu a gona ni ma na je a gurin wani na je a gurin wani annabi ya gyara ma ya zama irin na almajirci haka haka ya zama ita bismillah karatu sai ya uriya ya zama ba mafaita wai allah ya ce ni ne ya ce sunanka ya kama ya ce kai ne tsakanin ma'azu da ubayyu wane ne ma'ala hudu ne mamman da ubayyu ne ko ma'azin ne ma'azu bane da badan ne ya kama sunan ya ce allah ya kama sunanka ya ce kai ne to wannan kaga ba yadda kai ya annabi ya zo kuma kana kallo ya gyara zama fa karatu dole yin karatu dole shi kenan daga nan ya uziya ya kama da suratun nisa'i yana bugawa annabi yana gyada kai yana yi annabi yana haka yana yi da ya zo a wajen bismillah da malafa kai fa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wajina bika ala wallahi shahida sai annabi ya masa haka da hannu hakan da annabi zai sai hawa sa daga nan ya taka masa birki bai yi gaba ba daga nan ana yi da aka zo fa kai fa wayya ya za a yi ya rasulullahi kina ji na min kulli ummatin bi shahidi duk al'ummatan nan mun zo da masu ba da shaida annabi nuhu ya zo mun ba su shaida al'umman ka sun ba da shaida annabi nuhu adamu ya zo al'umman ka sun ba su shaida annabi idris ya zo al'umma sun ba da shaida mu za mu ba su shaida duka annabi ibrahim da mutanensa al'umman annabi ne za su ba da shaida su wayancan al'ummatan za su ce wai yaya za a yi wayannan al'umman da ba mu yi zamani da su wasu ya ce to ai bayan ku an sauke littafin da ya ba da labarinsa da labarin annabinsa duk idan mun bada labarin ko Allah ya ce ran da aka yi wannan waje na bi ka la haula kai kuma ran da aka baka ce wayya ya ran da aka baka ce ka bada heda mu wayya za a yi shi ya sa wa ce ka tsaya iya nan ka tsaya tsayawa daga nan karatu ya biya tak kamar ranan ya to wannan annabi ne ya zo ya ce kai karatu ba makawa ko ba yadda aka iya wata rana yana sallah sai aya ta daya annabi da ya sallama ya ce jama'a cikin ku ba ma'azu dan jabal ya rasulullah aka ce yana nan ba ubayya dan ka'ab ya rasulullah yana nan babu zai da dan sabiti yana nan yaya ai aya ta tsaya min Allah ya mantar da ni ba ku ta da ni ba aka ce ya rasulullah wane mutum qur'ani a ɗauka a baka wanda jibrilu ma ladabi yake maka rasulullah wane mu mun dauka mu ayi shafe ta akai yace ai Allah ne ya mantar da ni yanda ake mantar da ku nan gaba idan an mantar da ni ku tunatar da ni ko ka ji haka kai tamam kai mai kudu baban da ganganci ka dau gurin annabi kana kudu ba wannan shine na biyu na uku annabi ya je wani uzuri kafin ya dawo lokacin sallah yayi aka ce ina abdurrahman dan aufi kama ka fice mana gaba da ya yi raka a ɗaya malam sai ga annabi ya zo duk jikin mutane ya mutu haka rasa yadda za a yi an riga kuma an yi ba ba fara ba kudin ya daure ya ta maza ya ƙara faɗayan ya yi sallama nan ne allah zai yi magana a'a me allah zai ce an yi sharu sai annabi ya ce a hasantun kun kyautata maza ya yi sauri saboda kar allah ya yi magana wannan shi ne na uku na hudu jama'a suna jira lokacin sallah sai na bukar ya ce Allahu akbar ya buɗe malam sai ga annabi ya zo mutane suka dinga dare sau suka dinga dare sau ya tsaya baya bukar ana ahem ahem ahem shi ma bukar ya fara sallah baya waiwaye dole ya ga tashin hankalin yayyawa da ya ɗan lele ka haka sai ga ai annabi ne yazo daga nan annabi yana ganin annabi annabi ya masa haka ya masa nuni karasa ci gaba da yi yana tsaye ja baya da ya ja baya ya ja baya daga hannu ya gode wa Allah yayi ga cikin sahu ya lume hima gurbin liman ba kowa ba annabi ya huce gaba aka yi sallah mutanen suka dinga haka suna tafi da aka yi sallah aka sallah ne sai annabi ya ce abubakar ya na ma nuni kai sallah ka iya ce wane ne ra'ayin bagi li ibnu abi kufafa almi sallah bai ne dai kai ya rasulullah dan abu kufafa ya isa ya fice gaban ka ya fice ya sallah wane shi aba ya rasulullah dan gidan abu kufafa haka ya faɗa baban sunan baban zai kama ya isa fice gaban ka yayi yayi sallah ku jama'a ya naga kuna yin tafi ya ce duk lokacin da wani abu ya faru a sallah a tasbihu lil rijali wa tasbihu lil nisa annabi yace idza na ba kun shan fi salati in wani abu ya same ku daga sallah ba tafi za ku yi ba ku ce subhanallahi mataye ne saboda muryar sal'aura ne sai su yi hakan amma namiji subhanallahi ne ce iya ban da aka yi abubakar bai fice ba abdurrahman dan auhun ma dan ya riga ya raka ɗaya ne wayannan gabin da ya faru ga yadda suka yi ana sallah annabi ya sallama raka'a guda biyu ya ce assalamu alaikum a sallan azhar sai da na abokar sai na abokar suka shiru to ya za a ce azhar hudu ne annabi ya yi biyu sai wani sahabi ya tashi sunansa zuliya da yi a wani ruwayan zu shimalai ne ya ce ya rasulullahi aka farko salati amna situ ya rasulullahi sallan na rage shi kai ne daga hudu ta zo biyu ko mantawa ka yace kullu zalika lam yakun ba ragin ba mantuwa kamar da hankali ragin da kake magana ba a yi ba mantuwa kuma ba a yi ba sai ce rasulullah kada kana bana wani abu fa ya faru sai annabi ya waya ce a sadaka ta zuliya dai yayi gaskiya ba ce sadaka ba fa zulire ne ya yi gaskiya ba ce ɗan sadakta ba a na'am aka ce kurin na'am kaga dai na'am ɗin nan kuwa shi ma dan ya tambaye su abubakar ne annabi ya tashi ya kawo na fuɗa raka biyu da ya sallama mutane suka yi sallama sai ne aka yi badi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai aka yi sallama wannan ma ba mantuwa ya ba ba ragewa ya ba in bai yi wannan ba ba yadda za mu yi in irin wannan ya samu yadda za mu gyara sallah annabi ya ce ni fa ba na mantuwa barin gaya muku ni ba na mantuwa walakin an sini Allah sai dai Allah ya mantar da ni dan mantuwar ta zama sunna ga al'umma haka annabi ya faɗi to kai me kuɗi ba mu da muka san wayannan duka kuɗi ba gurin annabi to talama da zamanin mu ba ɗaya da kai ba dan ruya mun baran zan yi wallahi Allah kama zan yi jihar annabi yana nan akwai wata kudu ba za ka yi ko babban mutum ne wallahi ba za mu yadda ba ko ma wane kana zaune annabi yana nan ka ce inna alhamdulillah yana jin ka muna jin ka lalai zai mu rusa ma mun bari sai dai annabi ne mana nuni ya ce mu kyale sai mu barka to me kudu ban nan me yayi bari ka ji da yadda za a kare bismillah na'am
فقال من يدع الله ورسوله فقد رشدا ومن ياسيما فقد غوى mutumin ya faɗa haka ba kala man yadi Allah wa rasulahu yayi sa amma da ya fara yaban Allah da annabin amma duk da haka za ku ji ƙarshen sa fa kare da man yadi Allah yana kuɗi ba wanda ya ba Allah da manzon sa bakar rashada yace man ya asima wanda ya saba musu ya annabi yace na'am فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
kunga inda muke ji tsoro ko to ga annabi yayi magana ya annabi yace bi isa kadibu na qaumi an taqum aw qala izham yace kai tur tashi ka bamu guri tashi sai da mun kai za a kai ga haka kai za ka danga mutane kudu ba tur bi isa kadibu ne kawai bam tashi idan kai tabi tabi ka gana koranka da mummunan rawa abin da muke ji masa tsoro ya faru dama mun san ba zai kai ba ai yi mana ai gun da yake da daraja abin da ba za ka yi ba ka fara annabi yana gurin ko ka fara kutuban ka sauka mana ya rasulullahi na tuba ma fara wanda nayi da baka nan ya zo mai kuduba ya yi kuduba annabi ya ce bisa kuɗi ba kuma wannan magana ce da ya ce ya asihi ma nan ya kuskure sai gama Allah da annabin a daraja guda ɗaya maimakon ya faɗi haƙƙin ubangiji na rububiya haƙƙin annabi na manzanci sai ya kai kwatsa da mahalicci da kuma annabansa da manzan da Allah duk ya ba su daraja guda ɗaya ce tur haba haba ya za ka yi wannan bisa kuɗi ba kuma an kuma tashi au inda haba annabi ya ce ko kai tafi abi da yayi da ko tashi ko ka tafi shi dai bai ga ta zama baya ko ya aka yi Ƙala Abu Sulaiman.
mala abu suleiman ya ce كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكناية لما فيه من التسوية shi wannan malamin kadibi ya ce abin da ya sa annabi ya masa haka ai ya ce mana minu alkariya abin da annabi baya so a nan ka wannan mai kuduban aljan wana wanda ya bayyana ismaili tsakanin sunaye guda biyu harabin kinaya da harabin kinaya shine annabi baya so to ai ko yi ne ko ba yi bane akwai rahin ladabi ai yawa in ma wannan din ne dama wannan ne matsalar amma ai ladabi wani abu ne wani abu ne ladabi shi yasa abu da yawa ana yi na alkhairi zai zama babu alkhairi yanzu sau da yawa da annabi ya je gun ma'azu dan jabal wani irin zama na gaya muku yi to yanzu ka je ka ga mutane suna karanta qur'ani an zo na musaffa wannan ya miƙe kafa haka shi a dole ya iya wani yana gida kai ana yi wani yana waya kuma da haka za a karanta qur'ani nan an ke cewa wa an fitu la'allakum turhamun kurin kun je kun zauna kowa ya bar rage kowa yana ganin shi malami ne a ƙur'anin ai ko yaya ka sani in har ƙur'anin za a karanta dan Allah da farko sai an yi wannan zaman haka ai zaman da annabi ya sai dai da larura ai shiru ko makiyinka ne yake karatun shi zancen na Allah ne ai yara kurin dan Allah ya baku haddan Qur'ani ana Qur'ani kuna daga waya kuna yi in ka rike sigiga wanda ba bakin sa bai zo sai ku dinga dariya kuna fira domin kana ganin cewa kai ba kai bane in ka ga ka mai da hankali sai in kai ne kake yi zan san Allah to ina darajar ta Qur'ani ina ladabi kana gaban Allah fa yanzu wannan zaman da kuke yi kuna karanta Qur'ani kuna yin waya kwaya gaban sarkin garin ku to a gaban gwamna ka yi wannan ka yi ka taba ganin kwamishinoni sun je gurin gwamna sun yi wannan zama yanzu a je gaban shugaban kasar nan wannan a je a yi wannan zaman da aka yi haka ana dariya ana waya wayar ma da kwacewa ke kafin ka yi ga gurin ba maganan kullewa sai an kwace za ka yi ga an taje ka amma har hiya neme ka kuna yi wa ƙur'ani haka dan Allah ya baku hadda an ce ma dan ka san Allah ne ka sani a ƙur'ani sai baka san fasara ba in ka san fasara ka san hadisansa in ka san hadisansa ka san fikihunsa in ka san fikihu ka san lugga in ka san lugga ka san dalilin da Allah ya sauke in ka sani ka san hukunce hukuncen da yake gargai in ka san hukunce hukuncen ka san yadda aka tato na mazhabar ku da wani mazhabar wani ka san abin da malamai suka taru suka faɗa a gargashinsa ka san dokoki da yadda ake ɗaɗɗago abubuwa na sirri a ƙarƙashinsa da sirrin alƙur'ani na baɗin kuma ka gane ka fahimci zancen Allah yadda aka fahimta ba maganan wannan ake ba me muka fahimta a zancen annabi zancen annabi ma ba mu isa ba sai dai maganan wanda suka fahimci zancen annabi su fahimto mana annabi ya gane zancen Allah kana yin karatu ba za ku zo ku ba ƙur'ani ladabi ba ba girmama ƙur'ani ba girmama malami ba girmama littafin Allah kowa ya yi zaman da yake sa ƙur'ani ana biran da rai yake so kuma sannan Allah ya ma yadda kake so to za a jarrabe ka wallahi kai tai daga baya dai talauci ne zai zo duk abin da ka kulla ba za ka ga daidai ba in ka ga wannan a lokacin da kake karanta ƙur'ani ne baka girmama Allah ba in ka kulla wannan wannan ya warware in ka warware wannan wannan ya kullu wannan ya warware haka za ka yi ta yi ya baka qur'anin ba za ka ga daraja ba me dalili baka darajanta ba da ka darajanta yi ba haka bane sai abin da bai kai qur'anin ba ya tsaya ma a wuya ka ce ba ni da gida ka ce ba ni da mota ba ni da kuɗi dole haka za ka yi da qur'ani ka girmama ba nan wahalan duk ba za ka sha ba ka dinga zuwa gidan masu kuɗi ba za ka yi kiyamul laili da qur'anin ba sai gida gida a wane kai ka isa abinda ba dan Allah kake ba in Allah yana son ka da rahama ne sai ka dinga sawa na na bulbulanka izu biyu ne izu uku ne izu hudu ne kana bauta Allah da yi a ba zai yi ba ganda ma za ka ji in ka ka samu karfin jiki sai an gayyace ka jama'a ta gani kullum kana ta neman harajin ba na addini ba kai ta ge kai ta da harajin guri daya kai ta da wannan da wannan allabina kafaru allabina kafaru kai ta yi wadaran ka nemo allabina amanu allabina amanu ka nemo bani isra'ila bani isra'ila ka ce sura kaza madaniya madaniya madaniya yau kafin ka faɗa an faɗa me madaniya suran da aka ce madaniya ba din ne madina ba wasu ma jejin madina ne ba cikin garin madina ba ƙauyukan madinan ne kuma tun da abin ya shafi gurin sai a ce a kiri kasan mani a nan garin ma kiri kasan mani za a ce haka abin yake bai ba madinan ba ne wasu ma a gurin yaƙi ne a jejinan madina ne wani ma a kaibar ne wani ma a ƙuraizato ne wani ma a ƙariza ne amma an tattaro wanda ya zo a jejin makka da cikin garin makka wani ma a kan titi ne ana tafiya ana dawa ka sauke amma sai a ce makiya ai za a ce makiya ce madaniya amma ba guri bi ƙuranin suka sauka bai akwai wanda asiriya ma suka sauka ko akwai wani qur'ani ma annabi ya je iraki yayi a iraki yana nan aka sauke wahayin wani ma a yaman aka sauke inda annabi ya je annabi ya je can bani isra'ila yi yana falastina ma an sauke a can ma an dawo amma sai aka raba in wannan ya bangaren nan a raba nan in wannan ya bangaren nan a raba nan to ka ware kana madaniya ne madaniya ne to ka an gaya ma duka ne madaniya a rubutawa a hakan ka gani amma su malamai sun sani da ake ne tambaye su su warware maka kaza makiya ne kaza makiya ne annabi na mana ba wannan ake bukata ba karatu kowanne ne kai kai dogara da karatun da kai agun malaman ka ba kar karatu ya zama yayi wannan ya je haddace wannan harjin din a wani ma mai kaza ne har qur'ani an dawo wani ta tafi bata dawo ba ita ma wancan tana layi idan na amanu za a kawo ta sannan ƙwarewa ka tana neman ta a ƙura'anin wance ta tafi ba ta dawo ba ko irin wasu malamai da muka je suna yi a tabbace da abila hajji wata ma'agani tabbali ya dane na ji abila hajji wata ma'agani ana malo maka zo sayar sila za ta rahu wa mar'atuhu hamalatal haɗari na wajajen da suke wani fira haka za ka gana yi na duniya to duka tun da Allah ya baka shi ka samu haddansa to zo kuma ka nemi ilimi ka gane me Allah yake nufi idan kuma Allah ya sa kuna tukuri don ku gyara karatunku to a ce riya da jiyarwa tukurin kuma kar ku yi ku yi a gaban malaminku a je makaranta a zauna malam wane da malam ka ba mu izini za mu dinga gyara karatu bismillah malamin ku yana jingine a jikin gargari kuna tukurin yana jin ku in wannan ya karba ya ba wane shi ma ba da wani iyawa ba malaminku yana kusa da ku in babu malaminku ku je gun malamin da an yadda da yi a garin ku zauna kuna yi ai ko ba naka akwai wanda ka gani shi ma kusan malamin naka yake dattijo ne na tsatse wanda an yadda da yi to ku je ku zauna dan ku zauna in babu shi wannan abin da kuke wata ran za a zo gurin ku kuma a yi tun da kun girmama wani a madadin rashin uwa aka riƙi wa ɗaki to wata ranar Allah ya da kuma wannan abin da kuka yi sai an zo an muku shi sai an zo an muku bayan wannan kuma kana karanta Qur'ani ka daina damuwa da karatun wasu mutane daban wani ya iya kira a kaza wani ya iya murya kaza ni yanzu murya uku zan koya murya goma zan koya kyale ka yi karatu da muryan malamin ka ya isa idan baka iya kwaikwayon muryar malamin naka ba muryar da Allah ya baka kai da shi an ce da annabi ka canja ya ce ma ubadilu an tilka ubadilu an tilka annabi sai ce ba zan canja ba ma yakunu li an ubadilahu min tilka nafsi haka annabi ya faɗa to saboda haka ku dawo zancen Allah ana yi abinda zancen mutum ma ba a so a ji kar azama Allah yana magana wani yana magana idan an yi addu'a an yi fatiha an girmama inda wani firan ku kuma sai ku yi amma ɗalibi an zo an zauna da niyan gyaran karatu kuma an dawo abu ya juye da hasada kun raina malamin ku kun raina na gaba da ku kurin ku kadai ne malamai kai kadai kai yanzu ka da kai malamin ne inda kalli suran ka da siffar ka gani kai da kake son kuɗi kake so ka ji daɗi wancan malaman da suka gabata irin ka suka yi kuma ka dawo a ce wai kai baka da malami daɗi kake ji to shedan ne malamin ka yau karatu ana gyara mutum gyara ma zai zama bala'i mutum ya zo shi kaɗai kurin ya iya ba wani kowa ko an ce ma hakan haka ne kai ma ka yadda hakan haka ne amma ba za a gamu da Allah
فغيره إلى أنه إنما كره له الوقوف على ياسهما to shi kenan sai gaya mana bayan wannan lima fi mina tasawiyati haka ne wa zahaba gairu wasu malaman sun tafi ila annahu inna ma kurifa abin da yasa annabi ya ki kuriya alwuqu tsaye wanda ya alaya a fihi ma nan ne baya so wa huwa wa qawlu وقول أبي سليمان أصح amma faɗan malam abi sulaimana shi ya fi inganta da ya ce ya wannan magana da ya faɗa da farko shi haɗa maganarsa na farko shi ya fi inganci ba wannan ɗin ba Mhm.
لما روي في الحديث الصحيح أنه قال ومن ياسهما فقد غوى Dan ya zo hadisi ingantacce wanda ya faɗi wannan da ya ce man ya fi ma ya faɗi haka Mhm.
ولم يذكر الوقوف على ياسهما amma bai ambaci tsayawa a ya fi ma ɗin ba Mhm.
وقد اختلف المفسرون وأصحاب المعاني في قوله تعالى kokarin dalibar mufassiru na malaman tafsiri sun nuna sabanin wa sahabul ma'ani arbabul bayan da malamai na ilimin balaga fi qaulihi ta'ala fadan Allah madaukakin sarki wanne ne bayanin إن الله وملائكته يصلون على النبي inna Allah wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi ya aka ce هل يصلون راجعة على الله تعالى والملائكة أم لا ce to hal yusalluna dinan da aka ce suna salati wannan jami'in da aka taro rajiyatin yana komowa ne alallahi ta'ala yana komowa ne ga Allah wala mala'ikatu da mala'ikun jami'an baki ɗaya amla ko baya komowa mhm.
فأجازه wasu بعضهم malaman sun ce "Ih, hakan zai iya yoyuwa wasu sun jaza haka amma fa shayin wasu malaman ba duka ba mhm.
ومنعه آخرون لعلة التشريك amma wasu ka ce a'a ba zai yoyu ba lillatin tashari'i saboda illar wannan harafin na tashari'i wa kasu وكسوا الأمير بالملائكة وقدروا الآية إن الله يصلي وملائكته يصلون
kwakansu sai suka keɓi wannan lamiri na yi sallo na ɗin bil mala'ika da aka keɓa ga mala'iku wa ƙaddarar aya ta ka ƙaddara aya inna Allah yi sallo Allah yana salati wa mala'ika tuhu su ma mala'iku suna salati ga annabi kaga salatin Allah daban salatin kadimi daban salatul hadisi daban sai aka ƙaddara da haka wa ƙarruya نعم وقد روي عن عمر رضي الله عنه an samu ruwaya daga sayyidina Umar yana cewa أنه قال من فريلتك عند الله أن جعل داعتك داعته kala sai ce da annabi mukadiban lin nabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da annabi Muhammad ya ce min bari ne daga daga falalan da aka yi maka yi inda Allah hagun Allah kake da shi a gurin Allah an ja na da ta dato Allah ya sanya in dai amma biyayya an masa biyayya fa kada kala ta'ala نعم من يدع الرسول فقد دعا الله bi rasul duk wanda ya bi wannan manzo fa kada da Allah hakika ya ba Allah Mhm.
وقد قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Allah maɗaukakin sarki ya faɗa haka kullum kuntum tuhibbuna Allah in dai kun kasance kuna son Allah fattabi'uni annabi ya ce to ku bi ni yuhibbukum Allah Allah zai muku rahama wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai muku gafara dhunubanku wallahu ghafurun rahim Allah mai gafara ne mai yawan jin kai ور- نعم وروي أنه لما نزلت هذه الآية قالوا waro ya an samu ruwaya daga jama'a da yawa kamar ibnu manzari da mujahid da katada da sauran wato annahu lamma nazala hadhihi al-ayati yayin da wannan aya ta zo ganin kullum kuntum tuhibbuna Allah din نعم فأنزل الله الآية قل أطيعوا الله والرسول da ayan ya sauka shi ganin sai suka faɗa abin da bai dace ba fa anzalallahu azza wa jal sai Allah ya sauke kulali wallahu war rasula Allah ya sauke wannan aya فقرن طاعته بداعته رغما لهم
fakarana Allah ya riban ya datu yi masa da bi dati da yi masa da sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ragama da dan a turma hancin su وقد وقد كتل وقد كتلف المفسرون في معنى قوله تعالى في أم الكتاب Madin filmar mubazzirun malaman tafsirin sun yi sabani fi ma'ana qaulihi ta'ala a cikin fadar ma'anan Allah madaukakin sarki في أم الكتاب أفاتيا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال أبو العالية والحسن البصري فقال أبو العالية مالا أبو العالية شيما يقوم باجنس يا بياني دمالا حسن بصري Hassan bin Abi Hassan Albasari mutumin birnin Basara wanda jiya mun baku labarinsa mai tsawo babban wali shi ma yayi bayani me yace da mu as-sirat al-mustaqim huwa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam
kaji malam Hassan Basari ya duk lokacin da zaka yi sallah ka ji ihdinas siratal Allah ka shirye da mu ta barki madaidaici an ji mana hasan basri ce tabarki madaidaici din ba shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam siratal ladina an'amta alaihim din nan yaje annabi muhammad ake ne sallallahu alaihi wasallam saboda annabi dama yayi magana aka ce wannan addini namu yaje zai rabu wajen kai 73 wani ruwayan 72 wani ruwayan 71 wani ruwayan 70 ba daya annabi yaje dukkanin su kuma wuta za su je sai guda daya aka ce to wanne ne guda ɗaya ya rasu ya ce wanda nake kai sahabbai na suke kai shine ahlus sunna wal jama'a to kaga kuwa hanyar da annabi yake kai din nan siratul ladina an'amta alaihim hanya wanda Allah ya yi ni'ima gare ta Allah ya yarda da ita to ai siratul siratul mustaqim dan siratul hadabarki madidaci din aka ce to ai ne annabi Muhammad gaba kadan wa kiyaru ahli baitihi wa ashabihi
ɗauki yaro da zaɓaɓɓun alin baitin annabi wa zahabahu da sahabansa su ne siratul mustaqima hakahu anhuma abul hasan al mawardi anhuma wanda ya kaito na gunzo abul hasan mawardi shine hakaito wannan wa haka fa haka makiyun anhuma nahawahu malam maki ya kaito misalin haka shi ma malam makin masanin qur'ani ne malamai sun ce yayi ubadi shekara ɗari hudu da talatin a birnin Kurɗaba.
Na'am wa qala huwa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam.
Wa qala yi ma yadda wancan ya bazara haka ya bazara ji ai sirala mun sagi madana ai annabi Muhammad ne. Huwa rasulullahi ai manzon Allah ne. Sallallahu ta'ala alaihi wa sallam.
Wa sahibahu Abubakar wa Umar radiyallahu ta'ala anhuma.
Kuma wasa'i ba da abokan da sahabbansa sai na abuka da umaru yardan Allah ya tabbata a gare su to su ne siratul mustaqima dan siratul ladina namta alaihim duk su ake nufi Wa ka abun laisu samura kandi.
sulhu abun da yake sama da kandi ya kai to misalin haka shi ma siratul yawa siratul mustaqima din nan Na'am ana bil aliya fi qawlihi ya ta'ala.
kai to daga abu aliya fadan Allah madaukakin sarki ya yake cewa صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الضالين قال فبلغ ذلك الحسن فقال صدق والله ونسها ai da labarin ya kai kala fa balaga zalika labarin ya kai ga malam Hassan Basri fa kala yace ga wani fa yanda ya fassara ayan nan sadaka yace yayi gaskiya wallahi a cikin bayanin sa wannan sa kuma yayi wa al'umma nasiha وأكل الماوردي ذلك في تفسير أهدنا الصراط المستقيم عن عبد الرحمن بن زيد za mu yi kaya daga mawardiyu zalika alqawl wannan magana da muka ambata muku a tafsirin siratal ladina an amta alaihim daga ina ga zama an abdurrahman bin zaid bin aslama almadani mutumin birnin madina an ji daga gurin sa yana cewa وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن بعد في تفسير قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثق an samu iga daga abu abdurrahman sulaimi an ba arim ga shayin wasu masanan shi ma ya ji fi tafsiri a cikin fassara kauli ta ala faɗan allah madaukakin sarki da laki ya faƙadi tamsaka bil urwatu lusa haƙiƙa ba an yi rugo da ragama mai ƙarfi wanda ba ta yankewa innahu إنه محمد صلى الله عليه وسلم
idan an ce an yi rugo da ragama mai ƙarfi ba yankewa annabi muhammadu ne to da mu da ku mu gode wa Allah bilwar zuru su yi annabi ne ga hannun rike a cikin ilhamin da Allah ya mana shi kenan kuma ga abu ya zo ya tarar da mu duk mutumin da ya rike soyayyar annabi da raya sunan annabi da neman dacewa da muwafaqar annabi to in Allah yadda wannan soyayyan zai dangana shi da al'arshi kuma soyayyan zai dangana shi da annabi Muhammadu duk tsanani ranar gobe kiyama zai samu sauki wannan shine manufar karatun mu dama kullum mu kama gaba da annabi kullum mu kama gaba da annabi to shi kenan ga hiya ba qur'ani fa ga dai samsaka bil urwatul wusuqa ko duk abin da za mu yi mu ci Allah ya mana dan annabi mu dinga tawassali da shi mu kama gaba da shi mu rike annabi Allah ya da tun a duniya Allah zai mana haske tun kafin mu je lahira ga mana haskakawa daga cikin haskan kanin annabi tun ba haka ba gashi kullum abin da za mu ci abinci Allah ya hore ba ma shan wahala ba yi ne hasken ba hanyar da za mu yi bukata na yau da kullum Allah ya ɗau nauyi ba ma shan wahala da mu da jama'ar mu muna zaune ba ma kai kuka gurin wani mu ja taimaka mana da abin da za mu ci ko za mu sha Allah ya ɗauke mana jinyace jinyace da jinyoyi irin na zamani Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zama lafiya muna cikin nimar ubangiji da albarkatunsa muna kyakkyawan hanya ba ma cikin irin hanyoyin nan na zamani duk abin da Allah baya so muna kwatantawa wanda yake so za mu yi umarni muna neman halaliyar mu mu zauna a karkaran mu kullum Allah kullum annabi a bakin mu mu zauna mu yi wazifan mu da safe mu yi zikirin mu na juma'a da yamma mu kira mutane ko bayan mun gama addu'o'i mu mu dora mutane akan ilimi a zuwa fahimci ga yadda Allah ya ce da wannan rayuwa ka zauna dimin da'imu har ka je ruhun Allah ya kaga ana kyakkyawan zato to wannan shine kuma nan duniya ga a cikin haske malam ba wani mai bin mu bashi wanda zai zai tsaya mana ko ba ma daukan abin da ba ma iya biya harkan yau da kullum a ci a sha ko ai wani bukata babu bashi a wannan rayuwar kuma irin wahala mai tsanani sai mun yi mu nema abinci da Allah ya dauke shi muna addu'a muna wa al'umman annaba addu'a ta alkhairi dama ka al'amarin ubangiji yake in ka kula da bukatun bayansa sai kula da naka dimin da'imin Allah ya dauke boko haram Allah ya dauke kidnabi al'umman annabi Allah ka sassauta musu wannan rayuwar da suke ciki na kunci da abin da za a ce ya kullum ne a bakin mu to kaga nama Allah zai dauna wuki bare kuma dimin da'imin mu damu da annabi abin da Allah zai yi oba mu al'umma ma na annabi in ka kula da shi Allah ba zai bar ka to dare da rana lamarin mu kuma annabin mu kula da annabin to ya Allah zai mana ai ba sai mun ce yayi ba roƙo dai dan Allah ya ce mu roƙe shi ne amma kuma mu roƙe shi ba zai ba mu sai ba mu wannan abubuwan da ake yi dare da rana ayi wallahi ba sai ka roƙe shi ba to amma roƙon ma a matsayin ibada yake kuma muka roƙe shi din mu jira a ibada yake yi a ibada yake kuma muna roƙon shi kuma yana mana ba mu roƙe shi ba ma yana mana wani yayin kana zaune baka ce kuma sai ka ji an ce an yi kaza wata ran kai roƙon roƙon ya zama sila babu shi Allah yana yi to wannan abin da mu muka gani ne kuma muna muna ɗora ku akan wannan layin dare da rana ku daji ya ku tsaya da daɗi da babu daɗi ku kabu ku tsaya akan annabi Muhammadu duk wanda ka ji an ce wani masu magana sun ce in ka ji wani to baban zan ba annabi ya rike kurum yau zan fassara muku baban zan ba in dai mutum ka ji wani ko malami ne ya shahara duk da ka ji labarinsa abin yana burge ka annabi ya rike in hasken na annabi ne kaɗan ne zai dinga tayi zai dinga tayi har ya dangana da tayin kiyama ba zai rushe amma hasken da ba na annabi ba ne duk ruwansa kuma zai koma ya zama babu shi zai koma yanzu babu to ku yi kokari ku raya sunnan annabi ku fi mutane san annabi da kula da sunnansa da rayawa da addu'a to Allah ya yarda in Allah ya ce ku ne sai kallo ba yadda aka iya a halin dadi halin rahin dadi kurin ba ruwanka ba wanda ne sun fata inda kake samun kuɗi duk duniya sun da rabar asali ba kai din ma ba za ka sani ba ba su ba kai din ma to kaga abin yayi nisa kai ma an ce ta ya kake sa wala baka sani da mu yanzu ka tambaye mu ya muke samun kuɗi wala ba mu sani ba to mu ma ba mu sani ba bare kai bincike kai ka sani mana ya kake samun kuɗi ni ma na ce ma ba mu sani ba bare kai ka bincike ne ka sani to amma abin yi kaga kurin a zauna a zo a zauna don annabi muhammadu a zauna kurin in albashi za ka ba mu duk watan za ka ba miliyan goma ne bukata na ba zai ishe ni ba to sai shi za ka yi duk wata ka samu miliyan goma to amma Allah ya ɗau nauyin gaba ɗaya dimin da'iman annaba aka rige eh kar wani abu ya baku barazana kar wani abu ya baku mamaki kurin ku tsaya ku rike annabi wannan zamanin da muke zamanin da ya gabata wanda suka fice mu sun fi mu amma ina muku nasiya wannan zamanin ku kuma mu dage da mu da kuma fice wanda za su zo a bayan mu na gaba yayi gaba amma na baya wanda zai biyo mu din to ya kamata mu mu ji tsoron Allah na baya su kafa tarihi da mu ba kuma mu dawo muna harin na baya ba na baya dai wanda zai zo dai mu dage a yanzu mu fice shi in ya dawo ma ya rayu ya ci albarkacin mu amma na gaba sun ya gaba amma a yanzu Allah ya sanar da mu yadda za mu ya nuna mana yadda za mu so annabi Allah ya sanar da mu yadda za mu bauta masa mun san mai kyau ya sanar da mu mun san mara kyau kuma ya ba mu dama muna da ƙoƙarinmu ya fahimtar da mu to mu ko mu dage sun ce ko kana da kyau ka gama da wanka kuma Allah ya ce tashi je muke ka to nan gaba mu dage mu jajirce akan annabi Muhammad mu yi dan Allah kuma muna yin dan Allah duniya ma za su gane dan Allah muke da sauran masoyan da masu ƙaunanmu kullum muna musu addu'a ta alkhairi kar ku gaji in kuna so Allah ya muku yadda kuke so ku roƙarwa al'umman annabi yadda yake so in ka zai kace duk al'umman annabi Muhammad gaba daya Allah muna roƙon ka Allah ka ji kansu da ka ga ya Allah ka sai ya ji kanka duk al'umman annabi Allah kai musu rahama to akai za a fara yi wa kace duk al'umman annabi Allah na roƙe ka ka su arziki asiru su yarhum sai an tattara yawan su za a baka arzikin kai kadai ka zama kana jin kan al'umman annabi kuma Allah ya ji kanka kuma ya zan yin faranta wa annabare ka damu da bukatun mutane sai Allah ya damu da bukatunka ina fata an fahimta to mu je gaba kaɗan
wakila al-islam malaman suka ce ko dai musulunci ake nufi da wannan aya wakila shahadatu tauhid suka ce ko kalmar shahada ake nufi ne وقال سالم في قوله تعالى وإن تؤدوا نعمة الله لا تحصوها
malam sa'adu dan abdullahi tussari shi ma ya fassara mana wani aya yace kun ga ayarin da yake cewa in taudu ni imatul la ilaha illa da za ku giddade neman Allah ba zai kididdugu ba to me ya fassara mana ne na'am قال نعمته بمحمد صلى الله عليه وسلم
ai nimar Allah da Allah ya mana dan annabi Muhammad ne babu wata ni'ima da ta kai annabi babu Allah yau ko ba komai Allah ya ba mu annabi kai kun manta da wannan ko wallahi ina muku rantsuwa da annabin nan namu yahudawa aka aika shi ko nasara kaɗai na rantse da Allah ba za su bar mu mu yi wa annabi salati ba wallahi sai sun ce naku ne doka za su aika Nigeria ce duk wanda yawa annabi salati wallahi ya kama idan ba naku bane sai sai an hana kai wa annabi salati sai da ya ɓoye kul sai a ce sai ya su ya su mutanen da masallacin gudu sun hana sallah a ne biran yayi nafila raka abin kaje ba za a barka kai sallah ba a ce masallacin ku ne a hana ka kuma masallacin nan annabi yake cewa la tahidu risa illa li salati masjidi hadha wa masjid haram wa masjid baitul maqdis a ce annabin nan nasu ne na su kadai kana ganin wallahi in ka sa ɗanka mai suna annabi muhammadu sai sun an ɗaure ka wallahi inda nasu ne fa to yaya allah ya ba mu kuke wasa anan ba ga abin da allah ya mana ne yahudawa sun ji kunya sun nemi annabin ƙarshen zamani allah ya hana su ya ba mu turawa sun ji kunya me suke da yi har kun ya kuna zuwa ƙasar su yawo kuna kamba mu mai kan turuwa me za ka je ka yi a ƙasan kabiri me yake da yi me abin ɗauka a ƙasar tasu sai ka je amerika me za a ɗauka amerika in ka je london ɗin me suke da yi me suke da yi a london mu da muke da mu da muke da annabi muhammadu aka ce iska yana wahala mai kayan kara wai har sha'awar turawan ake sai abin sha'awa a jigatun bature mai karamin wando siriri mai gajeren wando wanda ko kansa baya mutunta amma tun ka gani sai gajeren wando sai shat iyanan sai hula duk ƙauri a waje shi ma bai san abin da yake har ka ya kana sha'awa sai abin duba a kasar ka ne za ka je kai kasan da ba gidan sallah kasan da ba masallaci da kanunka da masallaci sai gaje daga nan zuwa hadeja ka je kana neman masallaci ya zai ma aiki to me za ka dauka ba larura ce ko dole ba me za ka ya kasar su me suke da shi mu da Allah ya ba mu annabi Muhammadu ko me aka ba su ma abin da aka ba mu ya kai abin da aka ba su in sun yi daraja su zo su bi annabi suna da daraja gun abin da Allah ya faɗa yadda aka ba mu su zo mu bi in sun ki ku kyale su su je mu mu zo mu bi annabi Muhammadu duk wannan fitanan da kaga suna korowa duniya fakin annabi ne yasa mutumin da baya son annabinka mutumin da baya son annabi baya son addini kuma ka dawo kana son sa me abin nema a jikinsa Allah ya mana komai jama'a animar da Allah ya mana ku yi shiru ku yi tunani Allah ya ba mu annabi Muhammadu ba yahude bai sai ya faɗi haka ba sai dai ya bar addinin sa ya zo ya ba annabi Muhammadu Allah mu ya baiwa shi tun kafin mu zo duniya annabi ya mana addu'a ya ce Allah ka ji kan yan uwana sahabbai suka ce mu ba yan uwanka bane azalla ya ce ku sahabbai na ne yan uwana nan gaba za su zo ɗayansu ya yi da mun gani ɗaya ya rasa ransa ya rasa dukiyansa to ga mu nan Allah ya ba mu annabi jama'a akwai wani abu da muka duk abin da muka rasa ai mun ci riba yi mana duk abin da muka rasa mun ci riba yau dai a ce ka san annabi ma aiki ne yau mun san manzon Allah har muna son sa ba wani ku za ka ji a gaya ma annabi ba ka zo nan abin da malaman mu suka gaya mana za mu gaya ma neman sa za ka fito ka zo kuka damu in dai ka daura damara ka haɗa kaya ka ce ina za ka je neman annabi to kuka da ba ke zuwa amma nan garin ka ce zan je neman annabi wani guri kai ba gaskiya ba ne to kuma yanzu darajar da Allah ya mana dan a keɓe dan za a fito neman annabi nan za a zo yanzu kurin ka je ka gwada mutum ka ce wani ya zo kana so ne ka je neman annabi ya ka haɗa masa kaya shi mutumin kamar shi ka je ka tambaye hima ka gani in ka je wajen azaran nan ko wajen baucin nan ka nemi kaya ka haɗa masa in ka haɗa masa kayansa na karatu da kuma ka ce wani eh duk Allah na tura ka ka je inda duk annabi yake ka nemo shi wallahi ya kewaya nan garin zai zo wallahi in ya kewayo ya kewayo ka kyale shi kurin da ka masa wannan abin ka zo garin nan ka boyan Allah ya da za a gan ya zo nan to din ya zo nan kai ka gode wa Allah ai nan ake zuwa nema to wannan ni'imar ma ya ta aishe mu mutane za su zo neman annabi za su zo gun ba ku ga kaka yayi malam mota ya fi arba'in hamsin kowa ya zai zo neman annabi muhammad malam mun zo ziyara mun zo ziyara me dalilin zuwa saboda san da muke wa annabi ana mana kyakkyawan zato sai a zo kuka da ku wannan ni'imar da Allah ya mana kuma jama'a kar mu surka shi da fakariya kar mu surka shi da hasada kar mu surka shi da fa wani abu na kiyayya fa ko na kyashi ni'imar ta guje a dade yana yi to mu zo in da muna son annabin yanzu mu ƙara mu ƙara dare da rana muna nuna mutane ga nan dai a shafar in ka je gidanka a jijjiga kai yadda za ka koma ka so annaba a nuna mutane ku baro abin da kuke kowa yana neman nasa dan boko zai ce a je a yi karatun boko mu ma za mu ce a zo a so annabi muhammadu na Allah shi zai dawwama da abin da yake na Allah ne zai dawwama in mutane sun kira mu ma mu kira masu zuwa kallon bada su je mu kuma ku zo mu nuna muku annabi masu son su ga annabi su zo daga mace la ilaha illallah ko ba gan shi a idanu ban Allah ya da ka gan shi a zuci a zuciyarka ne muna yin wannan bayanin sai ka ji in ka hararo sai ka ga kana ganin annabi to wannan ni'imar da Allah ya mana babban ni'ima da Allah ya ba mu annabi Allah ya kawo nan garin kuna zaune ana irin wannan abin ai ku gode wa Allah to wannan zamanin in ba nan din ba ina zaka in dai ka bar nan in ba aikin hajji zaka je ka sauke farali ko ka je umara ba in dai a duniya zaka yi yawo dai Allah ya kawo ka nan wallahi kullum ka dinga nafila na yi wa Allah godiya don fa Allah ya yarda da kai yasa ya kawo kana kuma yana kana daga cikin bayin Allah da Allah yake so da har Allah ya kawo ka muka ga juna ka gan mu muka ganka don Allah ya da ranar gobe kiyama za mu tayi da juna ina tsaya masu jin karatun mu masu kaunan mu masu kawo ziyara almajiran da kuke karatu ku ne gaba gaba muna taya mu ce ina za mu ce za mu je gaban je gaban manzan Allah wannan shi ne burin kuma dama manufar karatun kenan kuma mun gode wa Allah kuma mun fahimta mun gane Allah ya ganar da mu saboda haka duk wani guguwa fa ba za mu yarda da shi ba mu mun kyalla mun gani ga abin da muke so kuma Allah ya ba mu to mun rike duk abin da kake mana kuma soyar annabi ta hada mu da kai mun yafe maka inna la sanati yuzhibna sayiati zalika zikra lil zakirin idan kuma ka zage mu ko ka ce ba haka ba shikenan ka je mu ma laifi mu Allah ya yafe mana mu dai mun gane duk wani magana ka ba za mu saurara ba tafiya muke shi mai arziki baya son rigima duk mutumin da ya samu arziki ta zai iya kula da rigima me zai yi dama talaka ne ke tsaya yana rigima kai da Allah ya ma arziki Allah ya ba mu annabi wa za mu riya mu jira in ka yabe mu ma ka zo mu tafi in ka ce ba haka bane ba daidai bane ka ji Allah ya yafe mana kai ma Allah ya yafe ma mu fa mun yi gaba mu ba za mu waiwaya ba duk da masu magana sun ce waiwaye adon tafiya sai dai kai ka waiwayo mu mu mun riga mun gane Allah ya haska mana mun gani Allah mun gode da ka ba mu annabi Muhammadu to mu kuza gaba kaɗan me mala yake cewa wa qala ta'ala والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون
Allah madaukakin sarki yake cewa wallazi ja da aka fassara wannan aya wallazi ja kaga wannan da yazo bi sidiki da gaskatawa bil haqi mudabiban lil waqi wa saddaqa bihi da kuma ya gaskata shi أولئك وإنه المتقون سنة ما قولن الله أكثر نعم أكثر المفسرين على أن الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم
من أقول نما يقول أكثر المفسرين yau yawan malaman tafsiri suka ce ala annan lari ja'a bi sidi kaga wanda ya zo da gaskiya ko ka sani ko baka sani huwa muhammadin sallallahu alaihi to mun bi ko mun bi gaskiya in ka ba annabi ka bi gaskiya kuma in ka ba annabi ka zo da wanda ya zo da gaskiya to mu din Allah ya sa mu ne masu gaskatawa annabi ya zo da gaskiya annabi gaskiya Allah gaskiya aljanna gaskiya wuta gaskiya tayin kiyama gaskiya siradi gaskiya addinin mu gaskiya kuma annabi ya zo da gaskiya to Allah ya sa mu mu bi gaskiya daraja to shine annabi muhammadu Allah mun gode wa qala ba'aruhum qala ba'duhum wa huwa alladhi saddaqa bihi wa quriya sadaqa bitakafif qala ba wasu malaman suka ce huwa alladhi saddaqa bihi wanda suka gaskata idan ƙuri'a ana karanta ya saddaka nan bi ta kafifi da ce ya shadda wa qala ghayruhum wa qala ghayruhum alladhi saddaqa bihi almu'minun malaman suka ce mu ne kurum mu ne mu mane ne wanda suka yi imani su ne saddaka bihin kuma Allah ya yarda mu ne insha Allah in dai kai imani Allah ya ce to saddaka bihin kenan ja bi sidiki annabi saddaka bihi wanda suka yarda da annabtan annabi Muhammad wanda suka yarda da manzancin manzan Allah wanda suka yarda da matsayin annabi Muhammadu dare da rana dama shi muke bayyana to mumunai ne in Allah ya yarda muna sa rai mu ne ana nan gobe kiyama وقيل sai أبو بكر malaman suka ce a sayyidina abubakar ne وقيل wasu علي suka ce a sayyidina ali ne وقيل غير هذا من الأقوال malaman suka ce a to ko dai wani hakan ne وعن مجاهد في قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب abin mujahidi ya gaya mana faɗan Allah maɗaukakin sarki da ya ce ala bi zikirin lahi ka san zikirin lahi da ambatan Allah zuciya zai nutsu to bari ka ji abin da ake nufi ƙala قال بمحمد صلى الله عليه وسلم
ikon Allah sai kallo na zaune bai ga gari ba sai ya miƙe in ya miƙe ma sai ya yi ɗaɗɗage in ya yi ɗaɗɗagen ma sai ya yi muwafuka Allah ya nuna masa sannan zai kai Mm. ala bi zikir lahi tada da ambatan Allah zuciya zai yi daɗi din in ji malam mujahid ya ce kun san ambatan Allah ya ce annabi Muhammad eh annabi Muhammad shi ne ambatan Allah duk lokacin da ka kama shi za a baka lada kaman ka kama sunan Allah domin Allah ne ya ce a kama sunansa shi yasa kowane lokaci ko gengedi ko yasa ce la ilaha illallah da ambatan Allah zuciya yake daɗi ina man sani kama hailala da girgi goma Fatiha gafa uku. Fatiha gafa uku uku. بسم الله نقول هو الله كفى هو الله كفى كفى هذا الفاتحة لصلاة الفاتحة لصلاة الفاتحة Ah!